صلى الله على النبي الكريم باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يسده عن ذكر الله والعلم والقرآن حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير له من أن يمتلئ شعرا حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيها يريه خير من أن يمتلئ شعرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله babu ma yukrahu an yakuna al-galiba ala al-insani shi'ru wannan babu zai magana akan abin da ake ƙi na cewa ya waƙa ta zama tarin jaya a wajen mutum a cikin wato waƙoƙi su zama sun rinjaya a cikin wato irin abubuwan da wato mutum zai riƙa yi misalin ko zikiri ko karatu ko duk abin da ya shafi dai na wani neman kusanci ga Allah to makaruhi ne a ce waƙa ta rinjaya a cikin abin da za ka za ka rika yi to amma akwai abubuwa da malamai suke cewa dangane da an kasa waƙoƙin waƙoƙin sun kasu kaso akwai waƙoƙi da suka zama haramun ne a yi su saboda akwai waƙoƙi wanda suke na alfasha wannan kalan haramun ne kuma waƙoƙi wanda suke kawai na yabo ne na mutane ne kawai haka kamar dai abubuwa na ganin dama na nishaɗi ne to nan akwai lokacin da ake son a rika yin su akwai kuma lokacin da ba a su akwai kuma waƙoƙi da ake so mutum ma ya rika yin su in ma haddace su zai ya haddace su irin waƙoƙi na yabon manzala sallallahu alaihi wasallam irin su alburda irin su hamziya irin su diwani irin su ɗaibatul garra irin su na hajjul burda irin da wa'annan waƙoƙi waƙoƙi ne ban mazala to su ana so ma mutum ya ta yin su don kuma kamar ita alburda ma ai an ana karanta ta wato wani tawassuli ne ana samun biyan bukata kuma kowane baiti daga cikin daga cikin alburda kowane baiti akwai sirrin da ake yi da shi kuma bukata ta biya mutane da yawa sun sha karɓar sirrin wani baiti guda ɗaya a cikin alburda ko sun sha amfani da shi ko sun sha ganin ba taɓa ba mutum ya yi amfani da wannan baitin bai ce ya amfana ba wato wannan baitin wa nafsu ka tifli in tumil shabba ala hubbar radai wa in taflimu ya faɗi in dai za a yaye yaro aka rubuta masa wannan baitin kafa uku ya sha insha Allah ba za a samu rigimar yaye ba an ta ba wa mutane wannan suna ta yi to kaga irin wa'annan waƙoƙi to ana so a ta yin su waƙoƙin yaba manzala irin su diwani domin wa'annan duk su kusantar da mutum zuwa ga Allah ma za su eh amma akwai irin waƙoƙi na duniya haka waƙoƙi misalin mutum ya samu wata yarinya ya taya waƙa yana ziga ta wa'annan duk abubuwa ne wanda ke na duniya misali eh to akwai kuma wanda ake so shi wanda nace kamar wannan ba laifi a kamar ƙasashen laraba an saba an za a yi noma ko lokacin noma ya zo za a yi ta waƙoƙi ana ziga manoma ba ga wannan da aiki ne na alheri wannan to amma mutum ya zama kullum bakinsa waƙoƙi irin wancan ne to shine an ƙi wannan mutum ya riƙa irin wannan waƙoƙi shine wannan waƙoƙi su zamo a bisa harshen mutum mutum mai mafiya shine an karhanta shi hatta yusuddahu an zikrillahi har dai waƙoƙin su tsare shi gabaran wato ambatan Allah wal ilmi da karatun ilimi wal qur'ani da karatun qur'ani حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر الله يجزاه خير يا كربو daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yam la an yamtali ajofa adukum qayhan wato cikin wato ɗayan ku ya cika da mugunya khairun shi ya fi alheri da hu gare shi min an yadda an yamtali a shi'ran da cikinsa ya cika da waƙa حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش قال أعمش يشي سمعت أبا صالح ناجي أبا صالح يشي أن أبي هريرة يكبر أبي هريرة رضي الله عنه الله شي قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي لأن يمتلئ لأن يمتلئ جوه رجل كيهن wato cikin mutum ya cika da mugunya yarihi da yake cin cikin nasa khairu shi fa alheri min an yamtali a shi'ran da a ce cikinsa ya cika da shi'ran waka eh to ya cika da wannan cutar ma ya fa ce ya cika da waka so haka ba a son wato mutum ya dau wato rayuwarsa ya sa waka ita ce kullum abin da zai yi
babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama تربت يمينك وأرقى خلقا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أكيل عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة قالت إن إن أفلها أخا أبي القعيس استأذن علي بعد بعد بعد ما نزل الحجاب وقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أربعني أربعني ولكن أربعتني امرأة أبي قعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أربعني ولكن أربعتني امرأته قال إذني له فإنه أمك تربت يمينك قال أروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرباءة ما يحرم من النسب
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم babu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa taribat yaminuki hannunki ya damshi ya ya dafi ƙasa wa aqra wa halqa wayannan duk kalmomi ne wato na addu'a eh addu'a ce ake yi kuma kaman wato masali ne na larabawa eh ma'ana aqra wa halqa ma'ana ba addu'a ce wacce suke wato ta sa ta bakin kowa kaman wato canfin magana ne mana aƙar Allah jasadaha masalan wa asabaha wajhun fi khalqiha to abinda ake nufi da aqra wa halqa aƙar Allah jasadaha wa asabaha wajhun fi khalqiha shine amma ba wai alal haqiqata ake addu'a ta sami wanda ake wannan ba ba wai ana nufin musu haqiqa abin ya same ta ba حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أورة عن عائشة قالت wato ibn shahabin ya karbo daga urwa urwa ya karbo daga nana aisha Allah da ta kala ta ce inna aflaha hakika da cewa aflaha aflaha suna ne eh shi hakika shi aflaha akha abul uqaisi dan uwan abul uqaisi to ista'zana alayya ya zo nan gida guri na sai ne izini zai shigo waje na ba da ma nazalar hijabu bayan wato Allah bayan an saukar da hijabi eh bayan an saukar da hijabi fakultu na na aisha ta ce sai na ce wallahi la azanu lahu wallahi ba zan masa izini ya shigo wajena ba hatta astazina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna akha abul uqaisi domin dan uwan abul uqaisi laysa huwa ardani ai ba shi ya shayar da ni ba wallan ta ce saboda ya shayar da ni ya zama wato ya zama muharrami na eh walakin sai dai arda asni imra'atu abil uqais ita mata abil uqais ita ce ta shayar da ni ita na Aisha fa da halla alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shigo waje na jina na Aisha fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah inna rajula hakika dai wannan mutum wanda ya nemi ya shigo wato ya nemi izini na shi ablaha kenan laysa huwa arra'ani ba shine ya shayar da ni ba walakin arda asini imra'atuhu matarsa ita ce ta shayar da ni qala sai manzo Allah ya ce da na Aisha ce izini da ku yi masa izini ya shigo fa hinnahu ammuki shi dai amminki ne eh tarba da yaminuki daman ki ta danshi kasa qala urwatu malam urwatu yace fa bi zalika yace saboda haka ne tun daga nan nan kana da Aisha ta na Aisha ta zamo ta kula tana cewa harrimu min rada'ati ma yahrumu min an-nasb haramta daga shayawa abin da zai haramta abin da zai haramta daga nasaba ana abin da ya haramta na aure na nasaba wayannan guda bakwai ne suka zo a Qur'ani to kamar su ne suka haramta na shayarwa ya hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu lahi wa banatu lahu ko ummahat wa banatukum um hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخت
wa banatu lahi wa banatu lahu su bakwai ko bakwai to to sai kuma ka ce to to kamar su na shayarwa ke ummahatukum allati arda'anakum kaga in kace hurma alaikum ummahatukum uwa uwayen ku na duk uwan mutum ta haramta gare shi to haka na ko uwar shayarwa ma'ana uwar shayarwa matar da ta shayar da shi ta zama uwarsa wacce ya sha nonanta ka gani wa akhawatukum mutum ya haramta ya auri ƴan uwarsa to haka nan ƴan uwar da ya sha nono ma da ita ita ma ta haramta wa alaikum assalam wa banatukum ko eh ya aya take eh a a a amma ai ya harumu minan nasib ma ya harumu minan ai wato ina dauko na ayan ne sai a dauko na wancan sai a hada eh ai kaga ya harumu minan nasib yadda aka samu bakwai na shayarwa na na na nasaba to su ma bakwai na shayarwa ne kaga mutum ba zai ba zai sha mahaifiyarsa ta haramta gare shi kaga wadda ta shayar da shi kamar uwarsa sai ta ta haramta kaga ƴan uwarsa ta haramta gare shi to ƴan uwar da suka sha nono tare da ita ita ma ta haramta gare shi ka gani ƴar ƴan uwarsa ta haramta gare shi ƴar ƴan uwar da suka sha nono sun sha nono da uwarta ba zai aure ƴarta ba to haka abin yake guda bakwai in kake lissafa wancan guda bakwai sai kuma ka ɗau wa'annan guda bakwai sai ka haɗa da su shi ne ya zama sha hudu Eh, wancan bakwai wannan bakwai ko a jumlar wanda suka haramta ba su su jumlar wanda suka haramta nawa ne ma ashirin da hudu a a ai jumlar wa'anda matan da suka haramta a aura ai jumla arba'in Eh, na tabidi suna Eh, guda arba'in i- ishirin da hudu ishirin da hudu haramci ta biyu tabidi sha shida haramci ariji ko ishirin da hudu kaga akwai bakwai na nasaba akwai bakwai na shayarwa akwai hudu na sarakuta akwai uku na jam'i akwai uku na wani abu daban ishirin da hudu kenan wa'ancan wanda nasu ya zo da su a qur'ani na na nasaba to su ne dai wa'anda na- suka haɗu suka zama na shayarwa sha hudu sai hudu na saba mutum ba zai auri matar babansa ba matar ɗansa eh, eh, uwan mata yar mata Eh, mata ba za ka auri yan matarka ba matarka ta haifi wata yarinya a wani gida in ka aure ta ba za ka auri wancan ba sai uku na jam'i ko ba za a haɗa mace da uwarta ba ko amarta ko khalat sai uku na wani abu daban margu ya fi lidatu da mula'ana da azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam to wa'annan nas- nasa- na nasaba shine na Aisha take faɗa ya harum min nasbi eh wa ya harum min zarada ke ba ya harum min nasbi eh to
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على ب... على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها هابت فقال أقرأ خلق لغة لغة قريش إنك لهابثتنا ثم قال أكنت أخذت يوم النهر يعني الدواء فقالت نعم قال فانفري إذا مم. حدثنا آدم حدثنا شومش حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها الأسود يا كبر عن عائشة الله جل تقال تشي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi an yamfira ya dawo daga hajji zai juyo kuma a koma gida eh to fara sai ta ala babin tibaiha sai ya ga wato na na safiya a kofar wato hemarta haibatan wato tana cikin wato hali marar daɗi hazinatan tana cikin bakin ciki da annaha hada kai ka ce kamar ita ko ta shiga cikin yanayin haila ne faƙara sai manzo Allah ya ce ta akra halqa eh ma'ana dai kamar yadda muka fasara a ƙarar lahu jasadaki wa asaba ha wasu fi halki fi halkiha shine abin da sai suke nufi da wannan addu'a da Allah wato lugatun li quraish wannan aqra halka luga ce ta quraish sai manzo Allah ce innaki la habisatuna ke dai zaki tsare mu ba za mu tafi ba eh sun maƙara sai manzo Allah ya ce da ita a kunta a farzati yawan nahari shin kin yi dawaful ifara ranar da aka yi wato ran da aka yi ranar layya eh yani at-tawafa yana nufin ta yi dawaful ifara qala sai ta ce na'am nayi qala famfiri idan sai manzo Allah ya ce a to shikenan tun da kin yi dawaful ifara zo mu shikenan ki tafi gida dan dai kin samu dawaful ifara komai a iya ratsa za a iya tsara shi ma da jini eh
باب ما جاء في ذأم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه قلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتهبا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن خبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك بهن
babu ma za a fi za a mu babu abin da ya zo cikin wato riyawa wata sana abdullahi bin maslamata an malikin an abin nadiri maula umar ibn ubaidillahi anna aba murata maula muhani bin abi dalibin mana wato abdullahi ya dan maslamata ya zantar da mu shi kuma ya karbo daga malik shi kuma malik daga abin nadiri maula umar bin ubaidillahi maulan wato umar dan ubaidillahi shi wato abin nazari ya ce anna aba murrata cewa aba murrata maula ummu hali bararren ummu hani binta abi dalib ya abi dalib ana ya uwa sayyidina ali kenan eh to akhbarahu to ya bashi labari ya shi aba murrata din ya bashi labari annahu cewa shi sami'a ummu hani ya ji ita ummu hani binta abi dalib ya abi dalib ta kula tana cewa zahabtu na tafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amal fatihi shekarar da aka yi fatuhu makkata ko jattuhu ya ga tasilu sai na samu yana wanka wa fadimatu na na fadima ibnatu yasa tasturuhu ta sa masa wani abu na sutura ta kange shi yana wanka tace fa sallamtu alaihi sai na sallamtu alaihi sai na sallama gare shi faƙala sai manzo Allah ce man hazi wace ce wannan ta shigo fa qultu tace sai nace ana ummu hani bint abi dalib ni ce ummu hani yar abi dalib kaga ni to nan ma kaga akwai wani karatu a nan eh idan aka kace assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam to kakka shiga sai an ce ka shigo idan kuma an ce waye to ka faɗi sunan da za a san ka ka ce waye ka ce ni ne to kai kuma ka ce ni ne to kai wa sai ka ce ni ne wane da sauran to kaga da maza Allah ya tambaye ta dubu matsayinta dai yar abi ɗalibi ce yan mazazar suke da shi ne ta ce ni ce ummu hani yar abi ɗalib fa ƙara sai maza Allah ya ce marhaban bi ummu hani maraba da ummu hani to kallon ma faraga min gusulhi yayin da maza Allah ya gama wankansa kama sai maza Allah ya tashi fasalla samaniya raka'atin sai ya sallaci raka a takwas ya bi ya sallama ya bi ya sallama a ya kai raka a takwas multahifan fi saubin wahidin ya lulluɓa da wato tufa guda ɗaya ma'ana mayafi guda ɗaya ne ya fa a jikinsa da shi ya sallar raka a takwas to falan man sarafa yayin da ya gama sallar ya juyo kultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah za'ama ibnu ummi dan uwata ma'ana dan uwana li ummi kenan yana riya annahu cewa qatilur rajulan wato ya kashe wani mutum kad ajartu kad ajartuhu ni kuma da nayi ni kuma nayi masa wato ijara ma'ana nayi masa na amintar da shi wanda wato aka kashe shi ne fulan bin hubairata to ni kuma gashi ya kashe shi kuma zai shigo ana tsoron kar a far masa to ni kuma na aminta da shi to shi yasa na zo na gaya maka faƙar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ajarna man ajarci duk wanda kika amintar mun amintar da shi ya ummu hani eh to qarat ummu hani sai ummu hani ta ce wa zaka duhan wannan ya faru ya faru ne lokacin a hantsi ma'ana manzo Allah ya yi raka'a takwas salatu sallah wal haqi alhamdulillah alhamdulillah yan uwa mun zo inda zamu kwana a wannan karatu sai kuma baɗin Allah ya kai mu Allah ya ara mana rayuwar Allah ya maimaita mana kuma duk Allah ya saka kowa da alkhairi alhamdulillah Bismillah.